العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم الخميس وما شاء شدة لوزن رمضان Bagaimana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu Dulu dan Dulu dan Arba'in dan Bukul Mula godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci wanda ke cikin wannan jami'a mallakar na da mai gurgurta university inda muke haɗuwa a yammacin irin waɗannan ranaku na wannan wata mai albarka wata ramadan muna haɗuwa da yin karatu cikin alƙur'ani cikin littafin Allah alƙur'ani
karatu kuma a cikin suratul mu'minun mun tsaya a karatun da ya gabata aya ta mun tsaya a aya ta hamsin da ɗaya insha Allah za mu tashi aya ta hamsin da biyu za mu tashi aya ta hamsin da ɗaya ya ayyuka rasul insha Allah muna fata Allah ya samu dace kafin mu shiga karatu tambayoyin da turo su ne wannan bayan ya yi sallama ya ce tambayoyinsa kamar haka idan mutum ya sauke alkur'ani ko ya sauke alkur'ani zai iya cewa a ba wa iyayensa ladan in suna raye ko daidai in sun rasu ne zai idan mutum ya sauke alkur'ani ya yi aiki nasa amma zai iya shigar da iyayensa cikin addu'o'i da zai yi da yi musu dukan wato addu'a musamman lokacin da mutum ya yi khatima insha Allah ta'ala ana karɓar addu'o'in mutum za ka mutum zai ta yi musu addu'o'i masu mahimmanci da dajewa da yin addu'o'i din amma aiki na ibada kowa yana yi wa kansa amma idan suka rasu an yi maganar cewa dama idan ma ta bunu adama in kauka amalu in dan adam ya rasu aikinsa ya yanke in ban da sadakatul jariya to daga cikin malamai akwai wanda suke kafa hujja da kuma tafiya akan cewa karatun alkur'ani yana daga cikin abin da yaya suke iya karantawa wa su ce sun ba da shi ga iyayensu waɗanda suka rasu wasu malamai sun tabbatar da yiwuwar haka wallahu a'lam wannan tambaya ta biyu ce idan mutum ya zauna bayan sallar asuba yana ambaton Allah har rana ta fito an ce kamar ya yi umra ne in bai motsa ba ko in bai tashi ba ko in bai yi surutu ba to malam akwai wasu mutane in an yi sallah kana ambaton Allah sai su zo suna maka sallama su mika maka hannu a dole bai sai kun gaisa ko ka share mutum wani sai ya taba ka ya maka magana to mara ya mutum zai yi da irin waɗannan mutane idan mutum ya yi sallan asuba a cikin jami'i in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ma'anan hadisinsa wanda ya sallan asuba a cikin jami'i ya zauna a inda ya yi sallah yana ambaton Allah har rana ta fito ya tashi ya yi raka'a biyu yana da ladan hajji da umra hajji da umra ta matan ta matan a cikakken lada cikakken lada na hajji da umra in har wato ma'ana mutum sharadi ya zama ya yi sallan jam'i sallan asuba ne a cikin jam'i bayan nan kuma ya ci gaba da zama a inda ya yi sallah ba tare da yin wasu ayyuka ba kuma ba tare da yin wasu maganganu na duniya ba sai ambaton Allah kawai yawa sannan har rana ta fito ambaton Allah kawai ke karatun alkur'ani ya shiga ciki sauran azkar waɗanda suka tabbata shari'a duk sun shiga ciki yana yi har rana ta fito bayan rana ta fito kuma sai ya tashi ya raka abi to nan ne ya yi wannan lada insha Allah wa ta'ala kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin ma'anar hadisin sa to mutane yawanci ana da wannan al'ada na gaisawa da wuri ko zuwa a yi masa sallama bayan an ga ya kuma yana aska wani kuskure ne kuskure ne ga wanda aka ga ya ga kuma yana ambaton Allah ka damu wai sai kun gaisa ba wani bukatar sai kun gaisa in ka dole ma ta sa ko mutum ya ganka kaɗan daga hannu kawai shi kenan in mutum ya kuma yana ambaton Allah kar ka shiga tsakaninsa da ubangiji to in dole sai kun gaisa sai ka jira sai ya gama in kuma kana da wani uzurin ka nan ba bukatar dole sai kun gaisa shekul islam ibnu taymiya rahimahullah shekul islam ibnu al-qayyim rahimahullah yana cewa na zo na samu ibnu taymiya rahimahullah yana yayi sallah asuba yana ambaton Allah yana ambaton Allah na zo na yi sallama gare shi ban sani ba ko ya amsa sallama ta ko bai amsa ba na zauna ina jira ya gama ina jira ina jira ina jira har sai da rana ta yi hantsi ta dago sauran kaɗan ma rana ta yi zawani sannan tukuna ya waiwayo gare ni ya amsa sannan kuma muka gaisa sannan ya ce to hadihi gadwati wannan shine ni abinci na in dai haka ne nake samun karfin yin ayyuka idan ban yi haka ba kamar mu ne yanzu mutum bai karya ba a lokacin karya ya ce walau lam atagadda saqatat waya idan ban samu na yi wannan ba to bana samun karfin gwiwa a rayuwa wannan haka yake kullum tare da sauran ayyuka kuma duk da yake to kaga mafi girman ɗalibai a wurinsa shine ibn qayyim kusan ana cewa ya gaji ibn taymiya sai kuma bai wanda Allah ya bashi ta wani guri da ya bar shi amma duk da haka da yazo gurin sa bai yi magana da shi ba har tsawon kusan rana za ta yi zawani to saboda haka ba a bukatan in mutum yana ambaton Allah a damuwa sai an gaisa da shi ko sai an sai yayi magana ko a yi ta masa sallama wani ma sai bi ko hannu wai dole sai an ambaton wani kuskure ne ba a shiga tsakanin mutum da ubangijinsa lokacin da aka yi sa ya dubuwa wallahu ala wannan kuskure ne gaskiya kai ko sai ka cije sosai ka dan daga mutum hannu ba tare da magana ba in ya zama ya matsa to ka daga masa hannu ba tare da magana ba kana cikin shugulgula ba sai ka damu da kallon sa in ka zura masa ido sosai ne shi ma zai tunanin yana kana bukatar ku gaza amma kawai ka dan kawo da kai ka daga masa hannu shikenan ya san akwai abin da kake in bai san haka ba na uku ce farin gemu kan barinsa sunna ne ko wajibi ne haka ma aske shi haramun ne ko makaruhi ne gemu barinsa wajibi ne saboda umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace i'ful liha wa qasu shari ya faɗa da baki idan sunna ta zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'amru yaqtabi al-wujub umarni in ya zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ma'anansa wajibi sai in an samu bayani daga wurinsa wanda yake karkatar da wannan umarnin daga wajibi zuwa ga ko mustahabbi ko kuma a abu mai sauki to wannan umarninsa da ya zo ya yi ta zuwa ba hadisi da yawa ba biyu ba bayan ya yi umarni sannan kuma shi ya bar nasa gemu ya cika don idan ya zauna akan bayan taguwarsa in dai kansa yana da yawa to gashinsa yana sauka a bayan taguwa sannan sahabbai suna ganin gashinsa yana motsi gashin gemunsa a sallar la'asar da nan ne suka gane bayan fatiha yana ƙara sallah ɗaya abu na sura duk wannan abubuwa ne da ke tabbatar da wajabcin shi gemu ya yace kuma haliful yahuda ku saba wa yahudawa su suna cika gashin baki su aske gemu yace ku cika gemu ku rage gashin baki ko ku aske gashin baki don haka ana yanke gashin baki iyakar yankewa ya zama to dan kadan aka bari shi gashin baki amma gemu kuma cika shi ake in ya tsiro kawai shi kenan da wanda ne imam abu hanifa da wanda sai tafiya akan hanafiya gashi kwaya daya da mutum zai rike shi yana dan wasa a gemunsa har gashin ya fita to ya aikata haramu kwaya ɗaya ma to da haka barin sa kawai ake yadda yake in shi ya fita da kansa wannan wani abu daban za ka wajibi ne aske gemu kuma haramun ne ba makaruhi ba haramun ne askewa haramun ne saboda sabawa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye wallahu ta'ala haka kuma sunnar annabawa gaba ɗaya dukkan annabawan Allah suna da gemu dan ka duba annabi Musa ya ce wa da ya rike wa gashin annabi Harun cewa ya la ta'khudhu bi lifiyati wa la bi ra'si ka karka riko da gashin gemu na da a ce ya aske ne kanka ba zai ruwa yau saboda haka wannan shine a sunna ce dama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya sifantu da ita wajibi ne saboda yayi umarni a yi haramu ne an ake saboda ya hana bakinsa ne in ya faɗi magana kawai ka yi wannan abu shine daraja a gurinka kawai kuma ka yi shi domin Allah shi ke wallahu ta'ala ala akwai security ya ce wai akwai security wanda ake aikin force wana sheikh umar kullata rahimahullah muna zaune a gabansa yana zaune a kujera a masallaci manzana sallallahu alaihi wasallam lokacin kujerarsa ce kusa da rauza babu wani mutum da kujerarsa ce kusa da rauza irin nasa yanzu kama babu kujera a wurin tun bayan rasuwarsa akwai wani gefen yammaci duk a yanzu an cire su saboda cunkoso da ake samu wani mutum ya zo ya yi umar ya zo ya zo umar sai ya zo madina ya bar gemu sai zo yana tambayar shi umar kullata a Allah ya kansa cewa shi yanzu haka in ya koma ƙasarsu za a kama shi kuma zai samu matsala sannan zai bar za a koye shi a aikinsa kai ana iya kai shi kurkuku in ya sauka da wannan gemu amma ya san cewa aske gemu laifi ne saboda aikin da yake yi shi dole kawai a aske gemu kai ma ba ma haka ba a ƙasar su kawai ne to da wani gemu akwai matsala za a kama shi yana kuka lokacin da yake bara sai ce shi kuma kullata to yanzu ya halatta na aske shi kuma kullata ya ce wannan bakin na wani umar bai isa ya ce ka aske bayan mai wancan kabarin ya nuna kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka cika jeru to da ka dole ko ya zan faɗa shi ne ka cika jeru a to haka ne
shi a shi ga shi ma ga kabarin a nan kuke da su saboda yana da murya shi ba a faɗa shi ka inda ya kwanci haka gurin sa haka kawai ya kasu abin da suke nan a rauza yake ta karantarwa da su saboda haka wani mutum ya gaya masa in ya sauka rayuwarsa tana cikin hatsari aikinsa kuma ya koyi kawai yanzu kuma ga jemu a cikinsa amma ce bai taba kinna ya ce masa ya asibi tun da bakin ma'abucin kabarin da sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ci da jemu ya ce iya mu da jemu shi yasa wannan alkawarin ba za a iya yi ta ba yawa da yake aikin board shi ya tafi da ba fada amma ni kan ba zan iya cewa ka da wani gaskiya wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ce yana so yana son bayani game da sauran karatun alkur'ani da ake yi wa mamaci a idan da ake yi mamaci idan ya kai kwana uku da rasuwa a wannan kuma ya na maka makamacin wancan a wannan an yi bayani a wata takarda da aka amsa a kwanan bayan tsabarin kwanakin nan cewa duk wani magana an kwana uku a yi kaza an kwana bakwai a yi kaza duk waɗannan duk yau su aka yi a kasuwa yawa babu su a hadarin addini inda akwai su da ka ga su a cikin kawai ahalari ishmaru ibiya risala askari da sauransu muktasar hannuwa guda wannan babu su haka addinin musulunci shi ne abin da allah ya ce kuma don allah su ba da shi da ce ko kuma ishmaru magabata su haɗu a kan cewa shi ne addini wallahu ta'ala Yau za mu ci gaba da karatu إن شاء الله تعالى آية أنا ممكن تأتيها في سورة المؤمنون هنا مسألة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيب الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوا تتقون الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسل حكم النبي كلوا من الطيبات واعملوا صالحا كل أيدي الكتب حلال da ana abubuwan da suka azurta ku da shi na halal da wanda manzannin Allah ba su cin abu sai halal duk abin da manzannin suke tafi sun fi cin halal ne kaɗai wa'amalu salihan sannan ku yi aiki na kwarai kaga manzanni ma Allah ya umarta su da aiki da bai inni bima ta'maluna alim Allah ya lalle ni alimu masani ne bima ta'maluna da abin da kuke aikatawa Allah ya umarci manzanni da aiki na bai da cin halal sannan mu'minai su ne ake magana da su mabiya manzanni su ma su zama masu cin halal sannan kuma masu aiki na bai Allah ya samu magana Allah ce wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida lallai wannan ita ce al'ummar ummatan wahida al'umma guda daya ma'ana addinin manzanni gaba daya addini ne guda daya shine kira zuwa kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala da tabbatuwa a kan haka da kuma kaucewa dukkan miyagun ayyuka Allah ce kuri ne wanda ita ce al'ummar guda daya addinin manzanni guda ne dukkan manzanni da aka aiko shine addinin su cewa la ma'budu bi haqqin illa Allah wa ana rabbukum fattaqun ni kuma ni ne ubangijin ku ji Allah subhanahu wa ta'ala fattaqun ni ta kasan san da dokoki na na
فتقطعوا أمر
fataqatta'u amrahum bainahum zubra tare da cewa addinin manzanni addinin annabawan Allah addini ne guda daya milla wahida ba abun bauta da gaskiya sai Allah haka suka zo wa al'umomi daban-daban da shi fataqatta'u amrahum bainahum zubra amma sai ga jama'a mutane suka rinka kakkasa kanku kansu kashi-kashi daban-daban
waɗannan su zaɓi kaza su ce shi ne waɗancan su zaɓi kaza su ma su kama gabansu waɗancan su zaɓi kaza su kama gabansu kullu hizbin bima ladaihim farihun kowane yankin jama'a suna alfahari da abin da yake nasu kowace gani take ita ce kadai babu wata ta kirki in ba ita ba kullu hizbin kowane yankin jama'a farihuna suna alfahari da farin ciki ma da dahin da abin da yake gare su Allah ce fazarhum fi ghafratihim hatta hin wannan fa hatta kafirai suna alfahari da abin da suke kai waɗanda suke ganin tsafe-tsafe suna alfahari da suke abin da suke kai waɗanda suke miyagun ayyuka suna alfahari da abin da suke kai Allah ce fazarhum ka kyale su fi ghafratihim cikin batarsu fi ghayyihim cikin batarsu hatta hin har zuwa wani lokaci basu karkada mu ka kyale su cikin batarsu zuwa wani lokaci Allah ta ayhsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat shin tsammani suke abinda muke karfafan su da shi na dukiya da yaya abinda muke karfafan su da shi na dukiya da yaya cewa muna ba su alkhairan su ne ma'ana wannan alkhairai wannan abubuwa da suke gani ga ya'ya ga dukiya shikenan an kare a nan kawai dama su kam kullum alkhairi za su samu ba su ba matsala don sun ga kawai suna cikin ni'ima suna cikin walwala suna cikin dukiya suna da ya'ya suna da komai shikenan ba su da matsala su yi abun da suke so a duniya ko da kuwa suna kan bata sun ɗauka wannan abun na dukiya da ya'ya a duniya so min taɓi ne kenan kafin su je lahira Allah ce ban la yash'urun ina la yash'uruna ba sa ji a jikin su cewa suna kan bata ne ba sa ji a jikin su cewa ba haka bane ba lamari ba yadda suke tsammani bane don haka Allah subhanahu wataala abin da yake ba wa bayinsa na walwala da dama da jin dadi da wadata wannan wani abu ne yadda ya ga dama ya bada shi amma ba yana nuna so min taɓi ne na cewa haka za a dawoma a lahira masu daɗi za a samu ba a'a masu samun daɗi a lahira su ne waɗanda suka rike dokokin Allah suka kiyaye su Allah ya samu zama masu kiyaye dokokin Allah na innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون الله سبحانه وتعالى يتي إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون للي وأن سوء مشفقون سنة ما سنهل صورو دفرجتا من خشية ربهم سورة سنهل تاكا سنسن دصورو matsalan da tsoron azabar ubangijinsu wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minuna waɗanda su suke imani da ayoyin ubangijinsu wallazina hum bi rabbihim la yushrikun waɗanda su ba sa tarayya da ubangijinsu ga wani abu bauta ba Allah ba Allah kaɗai suke bautawa wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatu su ne waɗanda suke ba da abun da duk za su bayar sadaka amma duk da haka wa ƙulubu duk da haka zukatansu wajilatun tana cikin firgici da tsoro saboda mai annahun cewa su raji'una za su koma masu komawa ne ila rabbihim zuwa ga ubangijinsu ma'ana dukkan aikin kwarai da suke yi da duk irin abubuwa na alkhairi da suke yi a rayuwa da rikonsu da addini bai sa suka ce a'a su kam kai tsaye ɗari bisa ɗari aljanna za su biwa a'a cewa kawai za a yi tashin alkiyama za su koma ga Allah wannan yana firgita su dukkan aikin ƙwararrun da suke da shi wannan ke nuna alkhawfuwar raja wannan sifa ce ta mutanen ƙwarai mutanen ƙwarai ana so su zamanto bainar khawfiwar raja suna cikin tsoron azabar Allah a lokaci guda kuma suna masu ƙaunar rahamar Allah rahamar Allah ta yalwaci fishinsa wannan yasa suke kaunar cewa insha Allah biyar da za a yi suna tsammani za su samu rahmar Allah Allah ubangiji subhanahu wata'ala shine azizun dhuntiqam shine mabuwayi kuma ma'abucin kamu mai karfi to wannan kuma yasa suke tsoron matsalar ubangiji fa wato azabar ubangiji don haka mutane ana so mutum ya zamanto yana tunanin kai ayyuka na na kaza inan da nayi abu kaza ma na yi kuskure a guri kaza na yi laifi a guri kaza mutum ya auna daga safiya zuwa yammaci ko zuwa dare abu kaza na yi kuskure yau na yi kaza wa wane na yi kaza ba daidai ba na faɗi wasu maganganu waɗanda ba masu kyau ba na aikata kaza anya zan samu tsira anya ina cikin wanda suka samu yardar Allah a yau to sai an jima kuma sai mutum ya tuna a zuciyarsa amma kuma Allah ya taimake ni na samu na yi sallan walaha wataƙila ta karɓuwa gurin Allah saboda rahamarsa to sai mutum ya ji daɗi kuma sai ya tsammanin rahmar Allah Allah yana iya yafe masa abubuwan da ya yi wanda ba haƙƙin wayansu ba to shine alkhawfuwar raja mutum ya zamanto kullum bainal khawfi war raja wani sai in ya duba rahmar Allah sai ga insha Allah yana tsammani kyakkyawan tsammani saboda kyautata zato ga Allah amma in ya duba bangaren azabar Allah kuma sai ya razana amma mutum ya dauka kawai shi ba shi da matsala kwata kwata kawai abin da ya ga dama zai yi rahama kawai za a je wannan kuskure ne haka kuma mutum ya kulle kofar rahmar Allah kullum kawai ya ce shi azaba yake tunawa wannan ma bai yi wa Allah adalci ba babu daidai haka ana so kullum mutum rinka duba shine Allah ya faɗi waɗannan innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun suna tsananin tsoron Allah wal ladina hum bi ayati rabbihim yu'minun sun yi imani da du'ayoyin ubangiji wal ladina hum bi rabbihim la yushrikun ba sa shirka da Allah tauhidi suke kai wallazina yu'tuna ma atu kuma suna sadaka suna bada alkhairai amma duk da haka wa qulubuhum wajilatun zukatan suna cike da tsoro dokar mutum daga yayi sallah ya ce kawai a sai aljanna ko ya samu ya dan yi tsayuwan dare ko ya yi dan raka'a biyu ko wani abu makamancin haka ya ce sune yan aljanna ko ya fito yana takama ko ya tace wa yansu mutane ya ce iya mu din nan mu ne kawai mutanen gwarai mu ne zamu je shi abuna aljanna duk wannan kuskure ne yau babu ba burace burace ku zai kai ku aljanna ba ba fada da bakin ku zai kai ku aljanna ba ba mamakin aikinku da kuke yi shine yasa aiki ya zama karbabbe a wurin Allah ba a kana aiki kana mamakin nayi kaza nayi kaza jama'a su sani nayi kaza na bada kuɗi kaza na bada kaza sadaka nayi kaza sadaka wannan kai kake mamakin wannan in baka yi shi don Allah ba Allah ba ruwansa da shi wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura shi yasa ake son a boye sadaka sai inda ya zama dole in an bayyana in tubudu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tal wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum haka in aka boye musamman in mutum san yana da rauni a zuciyarsa yana tsoron karfa abu ya zo ya baci to in yi boye ya fi masa alkhairi ba ma ba a sani ba sannan idan mutum ya ya biye wa mutane to sai ga ana cewa a in baka bayyana ba za a san kai ne a a kaza a a kaza sai ga mutum yana ta kokarin shi dole sai an san me yake dole sai an san ya bayar dole sai an san ya ciyar dole sai an san yayi kaza duk waɗannan sharrin shaidan ne sharrin shaidan ne a wannan zamanin tsira daga fitintinu yana da wahala an koyi aikin ma an yi kokari an yi nagartacce ma ya haka kali amma za ga in mutum ya je yayi kokari ya bayyana wata ran aka zo ana magana ba ni nayi kaza ba mu mun yi kaza ni nayi kaza kullum mutum shi yake ambaton yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai a shiga damuwa ayo ba annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ga yawa sahabbai babu ɗaya da zai shiga aljanna don aikin sa suka ce wala anta ya rasulullah saboda ranar rasuwan Uthman bin Maz'un ne radiyallahu ta'ala an dawo matarsa tana cewa a Uthman kam ai dan aljanna ne nan da nan fiskar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta canja yace wa ma yudriki wa ya ga miki Uthman dan aljanna ne tace ya Rasulullah Uthman tsakaninsa da mahaifiyarsa lafiya lafiya ba su da matsala kuma tsakaninsa da ni bai taba cuta na ba ita matarsa sannan da daddare yana tsayuwa sannan da rana yana azumi sannan yana aikin alkhairi kuma yayi imani da Allah yana sannan yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan sune ayyukansa ai babu ɗaya daga cikin ku da ya isa ya shiga aljanna don aikin sa sai suka ce wala anta ya rasulullah sahabbai suna ji suka ce har kai ya rasulullah yace hanni illa an yatagammada lillahu bi rahmati sai in Allah ya rufe ni da rahamarsa to yaushe mutum zai tsaya ce yayi kaza ya bada kaza ya ciyar da kaza yayi kaza ai da Allah yayi ka mai ciyarwa ka gode wa Allah kawai kai abun domin Allah idan kai domin Allah kin sai Allah ya karba insha Allah in an bayyana masu karfin zuciya suna iya bayyanawa akwai masu karfin zuciya wanda in su ba su bayyana ba ma ba sa jin dadi wataƙila jarumai ne su sun san kawai ba abin da yake taba ikhlasin su wataƙila dama ikhlasi tsakanin mutum da Allah ne ba wanda ya sani ba isa a ce a'a ba don Allah kai ba a'a amma dai da a rinka boyewa yafi yana da muhimmanci domin dukkan nassosi yawanci sun fi karfafa maganar koyar boyewa haka kuma magabata suka rinka rayuwa magabata sukan boye sadakokin sukan boye ayyukan alkhairan su sukan boye abubuwan da suke mu ne zamanin mu na yanzu muke bayyana abubuwa kana ba mutum abu ce baka san yau litinin bane ya zaka kawo mun ruwa shikenan ba ka san yau litinin ba ne wai shi mai azumin litinin da alhamis ko matarsa ta yi kuskure ran alhamis daga baki san yau alhamis ba ne a magabata sukan yi azumi matarsu ba ta san sun yi azumi ba za ta tanado abincin karyawa sai ya dauka ya fita kamar za su ci da abokanansa kawai shi kenan sai ya samu masu ci cinye sai ya dawo da shi kawai ba zai ce mata ba yana azumi ba so da tsoron kar wani abu ya shiga na niyya matarsa ba da ka sai shekaru ba ta san yana azumi ba kullum yana azumin nafila amma yanzu kawai daga an abu na gani yau gaba ɗaya ban ji daɗi ba da yau ɗin nan yau ɗin nan gaba ɗaya ba na jin daɗi jiya da daddare ban yi bacci na filfilin da na yi ne ki wannan dare zamanin mu ne yanzu ne komai sai an abu na in sadaka ne sai an kira wanda za a ba kawo sunanka kawo namban wayanka kawo menene juya a ɗauke ka sannan a bayar a ɗauke shi a hoto irinsu irinsu dubu muka ciyar ka gode wa Allah da Allah ya baka dama har sai ka ce irinsu irinsu dubu ka ciyar ba da Allah ya ga dama su ne masu ciyar da kai ba kai ne masu bara da Allah ya ga dama ashe nima kadai ta ishe ka ka boye ba a ma san wa ka bawa ba saboda da Allah ya ga dama juyawa za a yi mai wanke wanke ka kai za ka yi wanke wanke a gidansa direban ka kai za ka tuka shi ba ka ganin shi mutum ne wani ya fi ka kiba ya fi ka tsayi ya fi ka dukkan sifa amma shi yake tuka ka kuma sai ya girmama ka sai ya bude motar ma ka shiga kuma zai share ta ya wanke ta ya goge ta wai yana jiran ka fito duka wannan Allah ya hore shi gare ka yanzu wannan in ka masa sadaka sai wani ya ji habba duk Allah da ya hore maka shi din nan kana cikin gida fa kana kwance yake zuwa da motar ya daidaita ta har sai ya seta ma daga ka shigo kai sai shiga ya bar iyalansa ya bar komai ya zo ya goge ta ya shafe ta ya cire kafet ɗin ciki ya kaɗe ya yi mai yanzu wannan ko miliyan dubu ka bashi wani ya kamata ya ji haba muna yaudaran kanmu wani sai Allah ya ba mu ikon ikhlasi don haka Allah yana yaba mutanen kirki yana yaba waɗanda suke duk da wannan aikin alkhairin da suke yi amma Allah ya ce wa qulubuhum wajilatun zukatan suna cikin tsoro annahum ila rabbihim raji'un sahabbai idan sun yi aiki tsoron su shine to Allah ya karba eh mun yi aikin kam amma Allah ya karba Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala yake cewa da ina da yaqinin Allah ya karbi sallata guda daya da nayi fatan na koma ga Allah yana cewa man kana minkum mustannan falyastanni biman qadima wanda duk cikin ku yake so yayi koyi yayi koyi da sahabbai da suka wuce mu kam da sauran rayuwar mu kar ku ce za ku damu da mu tukunna ba mu san yadda za mu kare ba Abdullah ibn Mas'ud ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuna ganin kafar sa siririya kuna dariya saboda shi mai karamin ruwa ne kuna dariya don sirirance kafarsa to wallahi ranar tashin alkiyama in ji ma'anan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kafar za ta wulga kan sirati kafewanta babu abin da zai jata ya fi dutsen Uhud nauyi haka zai wulga yace man kana man man arada an yaqra alqur'ana rabban kama unzil falyaqra'ahu ala qira'ati ibn ummi abd wanda duk yake so ya karanta alqur'ani yadda aka saukar da shi to ya karanta irin karatun abdullah ibn mas'ud amma shine yake cewa da ya san Allah ya karbi sallarsa guda da yayi fatin ya kuma ga
su suna aiki ne suna neman Allah ya yarda da aiki suna aiki suna kokarin zuciyarsu ta zamanto ta koma ga Allah lokacin yin aiki to amma mu yanzu zamani ya canja abubuwa komai zamu yi muna bukatar sai an sani sai an yada sai an yi kaza sai an yi kaza to jarumai in sun yada shikenan Allah ya karba wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un na'am
أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون Allah subhanahu wata'ala ce ulaika yusari'una fil khairat waɗannan masu irin waɗannan hali yusari'una fil khairat sune masu gaggawa suna ayyukan alkhairai wa hum laha sabiqun kuma su ga aikin alkhairi sabiquna sune yan rigen gaba kullum aikin alkhairi mutum ya zama dan gaba sallan jami'i za a fito fili ayi ba za ka ce za ka buya kai sallah ba a'a sallan jami'i shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma za mu cika masallaci muna sallah amma kowa darajar sallarsa daban da ɗan'uwansa saboda mai gwargwadon kyakkyawan niyya da gwargwadon alaƙar mu da ubangiji ga munan a jere sahu guda amma sallar wannan ta ninka ta wancan sau dubu bayan limami guda wancan kuma ta ninka ta wancan sau kaza so da irin niyyar kowa da yake da ita da irin matsayin da kowa ke da shi a gurin Allah Allah ya samu dace na'am ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون الله سبحانه وتعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها mu ba za mu ɗora wa wata rai yin wani abu ba sai abun da ya yi daidai da ita abun da za ta iya yi Allah yana ɗora wa rai ne abun da za ta iya yi duk abun da Allah ya ce a yi to za a iya yi abun da Allah ya ce a bari kuma to barin shi ne alkhairi ga rayuwar mutane don haka Allah ya ce wala nukallifu nafsan illa wus'aha wa ladaina kitabun yantiqu bil haqq gare mu akwai littafi yantiqu bil haqq wanda yake furuci da gaskiya ma'ana in an tashi ranar tashin alkiyama abun da duk za a faɗi cewa mutum yayi to babu shakka a ciki yayin ne an rubuta littafi ya tabbatar ba a rubuta wa mutum a yi masa ƙage ko a yi masa ƙari ko don ba a son sa a ko kuma a shi dan wane ne ko talaka ne ko mai kuɗi ne ko mai mulki ko mai duka jama'a ɗaya suke wanda ya kyautata niyyarsa domin Allah kawai shi kenan don haka Allah subhanahu wataala ce littafinmu yana furici da gaskiya za a zo da littafin kowa kowa yana ganin aikinsa shi da kansa ya ishe shi hisabi ikra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba zaka littafi zai yi nutuki zai yi furuci da gaskiya babu ƙarya babu ƙari wahum la yuzlamun ana ce su mutane la yuzlamuna ba za a zalunce su ba wani yayi aiki da yawa a rage aikin alkhairi yayi da yawa a rage a wani kuma bai yi aikin alkhairi da yawa ba abin ya yi aiki miyagu sannan aka ƙara masa miyagun wai don addinin yadda shi cikin a Allah sai zai ƙara mutum rahama ya yi aikin alkhairi kan Allah ya masa ƙari wannan yana samu amma Allah ya rage wa mutum aiki wai don a azabtar da shi a Allah subhanahu wataala baya wannan na
بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عالمون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون الله سبحانه وتعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا إنا زكاة suna cike da duhun kafirci game da wannan alkur'ani ko saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walahum a'malu min duni zalik sannan suna wasu ayyuka ma bayan wannan ƙari hum laha amilun wanda suke aikatawa miyagun ayyuka zukatunsu yana kokonto suna shakka suna cikin bata game da alqur'ani game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ga miyagun ayyuka ƙari akan wannan hatta idza akhadna mutrafihim bil azabi har sai an kai matsayin da za mu riki mutrafihim manya-manyan masu fada aji bil azabi in muka rike su da azaba idahum yaj'arun to a lokacin ne zaka gansu yaj'aruna suna gajiyawa suna nuna ina magana ta kare lokacin da suke ganin ido yake zazzarowa suke gajiya suke ganin cewa yanzu kan ba makoma ba mafita ba abun yi la taj'arul yawm a yau ba ku isa ku nuna wani gajiya wanda zai sa ku samu mafita ba innakum minna la tunsaru lalle ku a gurin mu la tunsaru na ba za a taimake ku da ku sun nuna a sun kada ba na dabaran fita daga azabar Allah Allah subhanahu wataala ya ce a yau kan babu wani dabara ko hikima da za ku yi wanda za ta fitar da ku a gurin mu ba ku da wasu ababen taimako ba wanda za su taimake ku na'am قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون الله سبحانه وتعالى قد كانت آياتي تتلى عليكم hakika ayoyina sun kasance tutla alaikum ana karanta su gare ku fa kuntum ala aqabikum tankisun amma sai ga kunan tankisuna kuna kaucewa kuna komawa da baya bisa wato digadigan ku sai ku ja da baya ku canja kuna kaucewa kuna kaucewa gaskiya kuna komawa da baya kuna zaben rashin gaskiya a madadin gaskiya mustakbirina bihi kuna masu girman kai da alkur'ani ko kuma da gaskiya da ko kuma da ayoyin da ake karanta mu ko mustakbirina bihi kuna masu girman kai da alkur'ani ko kuma da mai karanta alkur'ani shine annabi sallallahu alaihi wasallam samiran kuna masu zobewa akan abun da kuke kai na barna tahjuruna kuna kauracewa abun da yake na gaskiya sai ku bar gaskiya ku gudu ku kyale ta duk wannan shine aikin da mutanen da ba na kirki ba suke yi a rayuwar duniya har zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala ya kama su ranar tashin alkiyama da haka za a dinga gaya musu irin wa'annan maganganu kun yi kaza kun yi kaza shi yasa kaza kuka yi kaza a duniya duk waɗannan labaran abun da da suke yi ne a duniya na'am
أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون الله سبحانه وتعالى أفلم يدبروا القول shin mutane ba za su yi tadabburi su ga irin zancen alkur'ani din ba alƙur'ani da Allah ya saukar maganar Allah afalam ya dabbaru shi mutane ba za su yi tadabburi ba ma'ana su kula su gani gani na jiki da gani na zuciya da gani na ido su ji a jikinsu su gani da zuciyarsu su duba su ga irin yadda alƙur'ani yake magana domin alƙur'ani littafi da aka saukar da don a riga tadabburi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru don haka Allah subhanahu wataala yace kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan alqur'ani ne don a rika tadabburi tadabburi shine mutun ya rinka ganin ayoyin da shi suke magana kuma ya rinka haska ayoyin da zuciyarsa har zuci yana gane ma'anansu kuma yana tabbatar da cewa eh wannan da shi suke magana to shine Allah ce afalam yadabbaru alqaula shin wai ba za su yi tadabburi su kula da zancen alkur'ani ba maganar Allah har su yi aiki da shi yadda ya dace am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwali ko ko dai abinda bai zo wa iyayensu na farko bane ya zo musu abinda ya zo wa iyayensu na farko shine manzanni da gaskiya daga gurin Allah to shine su ma yake zuwa musu amma ina ba sa damuwa idan suka duba za su ga tarihin iyayensu na farko a cikin alkur'ani da ya kamata su gane cewa wannan littafin irin abun da aka yi wa iyayensu wa'azi to irin sa yazo yake tabbatarwa amma ina Allah subhanahu wata'ala ce am lam ya'rifu rasulahu ko ko basu san manzon nasu bane annabi sallallahu alaihi wasallam ba san shi bane ba san shi ne al'amin batun da ba san gaskiyarsa bane ba san amanarsa ba tun kafin a zubar da alqur'ani sun sani am lam ya'rifu rasulahu ko ko san manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam wanda sallallahu alaihi wasallam yace shi ya san dutse a garin Makka in yana tafiya tun ba a aiko shi zan wanzo ba in dai yazo wuce sai wannan dutse ya ce assalamu alayka ya Muhammad tun tun da daga gidansu zuwa jinin dakin Ka'aba ta dama da hagu da kudu da gaba da baya gaba ɗaya duwatsu ne haku har yanzu duwatsu ne rinjaya wurin har yanzu in ka fito daga dutsen da aka fasa a nafak aka yi abin aka huda shi aka yi hanya ake ake ake shigowa kana fitowa daga wannan dutsen to kuma sai ga gidan manzo Allah gidan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gefe nan ma dutse ne aka sassake anan jikin dutse suke in ka duba nan dutse ne in ka duba hagun ɗinka dutse ne gaban ka dutse ne kafin ka haura safa inda yanzu duk aka ne su guraren alwala to haka afalam ya amlam ya rifu rasulan ko ko ba san manzon sa ba ba san shi bane ba san amanar sa ba tun a wancan lokacin amintacce ne muhammadul amin ake ce masa saboda amana irin tasa ba san shi bane fahum lahu munkirun da haka suke kyamansa me yasa yanzu suke kyamansa bayan da sun amince da shi ya kasance idan mutum yana da dukiyar da yake tsoron katta cutu ko katta lalace sai a ce kai ta gurin Muhammad insha Allah ta'ala ka kai wa Muhammadu al-Amin lokacin yana Muhammadu al-Amin sallallahu alaihi wasallam in ka kai ta bata da matsala in kuɗi ne in menene aka za a zo a samu inda yake a gidansu nan kullin kaya na wane can kaza can kaza kowa da nasa inda mutum ya bayar in kuɗi ne ma aka za a ajiye su yanzu muka ga mai amana ma idan ka bashi to an jima idan bukata ta taso sai amfani da kudinka kafin nasa su zo yace kafin ka zo tambaya zai zai mayar maka amma su masu amana a wancan lokaci irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka bashi kudin su da ka bashin su zaka zo ka samu eh ba zai amfani da su ba yanda ka bashi su haka za a buna akwai masu amana da tije da suka da suke nan zaka ga in an ba su ajiya yadda aka ajiye din haka ake zuwa a samu ba sa canja ko canji ba sa bayarwa in dai kudin wane ne ba kudin wane ba kudin su haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da dukkan waɗannan sifofi amma ina da aka aiko shi sai suka zama to sun bijire shine Allah ke faɗa am lam ya'rifu rasulahu ko ko ba su san manzon nasu bane Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba san shi bane da kansu suka je suna gaya wa kafirai sarki sarkin abin habasha da ya tambaye su kace ma jarrabna alaihi kaziba malikul rum da ya tambaye su kisra abin hirakla shi ma suka ce ma jarrabna alaihi kaziba ba mu taba jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ƙarya ba amma yanzu ne ake zamani zai yi ƙarya tunda bai yi ƙarya da ba yanzu ma kamata a gaskata shi amma ina wannan shine koda matsala a rayuwa zaka ga mutum wanda ka amince da shi tsawon lokuta ka yadda wani amintacce ne ka amince da shi amma wata rana kawai sai a je homa magana ko a social media ko a wani abu sai a ce ma ai shi ba mutumin kirki bane kuma sai ka yadda wannan kuskure ne da rashin adalci wa kai duk mutumin da ka san mutumin kirki ne ran da aka ce maka kaza ka ce a kai baka yadda ba ya abun da ka sani nasa mutumin kirki ne sai in yanzu abu ya bayyana gare ka kuma ba shine a gaban ka ba sai in abu ya bayyana gare ka in dole ya bayyana gare ka ma ya ba mutumin kirki bane a yanzu ba zai zama ba mutumin kirki ba sai ka je ka masa wa'azi kuma zai iya yin kuskure zai iya yin daidai dan adam ne shi to amma mu matsalan mu a yanzu komin kirkin mutum kuma kuna tare da shi ran da wani ya go maka ko ta waya ya ce wani nan fa ashe malam wani ashe alhaji wani ashe mai gidan kadin nan ashe wani mai shagon kun nan ashe ba mutumin kirki bane kaza ne sai ka ka ka sakankance kana so ka ji bayani idan ka ji bayani kuma shikenan sai ka dora hukunci akai eh ba mutum ji ne ha da zo aka ga mun wallahi ashe kullum muna ganin sama ashe shi din ma haka ne yanzu kullum da kuke ganin sa shekara 20 da suka wuce yau kawai maganan sakan biyar a waya ya gamsar da kai ya zo ba mutum kirki ba to haka ɗabi'ar mu take a yau cikin cikin minti biyar ake ne da mutum ba mutumin kirki ba amma shekara 20 an san shi mutumin kirki ne wannan ba ba adalci bane mutumin kirki in da gaske ka dauka mutumin kirki ne ka tsaya kawai mutumin kirki sai in ya bayyana gare ka sabanin haka to nan kuma sai a san yadda za a yi bisa tsarin shari'a to shine abin da suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 40 yayi bai taba ƙarya sau ɗaya ba kafirai suke faɗin wannan amma yau ya zo da alqur'ani aka ce makareci ne kuma sai mutum ya yadda ka shekara 40 da shi bai taba ƙarya sau ɗaya ba kuma yau a ƙaryata shi kuma ka yadda ka shiga cikin masu ƙaryata shi shine Allah ke faɗi am lam ya'rifu rasulahu ko ba san manzon nasu bane ai Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam in ba san shi ba ba san da bi an bane da fahum lahu munkirun har suke kyaman sa yanzu ba san shi bane yanzu Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine zama abun kyama don ya zo da ayoyin Allah shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun haƙiƙa mun san yana bata maka rai irin maganganun da suke akan amma ka sani fa innahum la yukazzibunaka ba kai suke karyata ba walakin adh-dhalimin bi ayati llahi yajhadun adh-dhalimai suna jayayya ne da ayoyin Allah ba wai kai din ba amma kai kam sun san ka am yaquluna bihi jinna ko suna cewa a kai tabin hankali ya samu ka duba wai annabi sallallahu alaihi wasallam don ya ce kawai ba abun bauta da gaskiya sai Allah am yaquluna bihi jinna Allah ce bal ina ja'ahum bil haqq ya zo musu da gaskiya ne wa aktharuhum lil haqqi karihun kuma filin jayansu suna kyamar gaskiya wannan shine ko a ina a rayuwa zaka iya samun kalubale musamman in kace ka tsaya akan gaskiya to ana iya samun kalubale wa aktharuhum lil haqqi karihun Allah ta walau ittaba al haqqu ahwa'ahum walau ittaba al haqqu ahwa dama an ce lokaci yayi insha Allah ta'ala zamu tsaya anan mun wuce ayoyi tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karantar da sahabbai ayoyi goma ba sa wucewa zuwa wata aya goma har sai sun yi ba sa wucewa zuwa ga wasu ayoyi goma har sai sun karanta waɗannan ayoyi sun haddace su sun rike su sun san ma'anansu sun yi aiki da su sannan a wuce wasu ayoyi suka ce fa jama'ana ilma wal amala ma'an saboda ka muka hada ilimi da aiki tare to mu yanzu da kullun yawanci ba na son in ga in mu da wuce tafsiri mun wuce aya goma a ko ina ne to amma sai muna tafiya muna tafiya sai muka ga cewa mu yanzu ba mu dauko kuma tafarkin can din ba a karanta kowa ya iya karantawa mu ji eh mun iya karantawa mun karanta su mun san ma'anan su mu yi aiki da su sannan mu wuce a to sai muka ga to Allah ya yafe mana bari mu rinka tafiya ba manufar mu mu saba tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen karantar da sahabbai ba don in ka duba dukkan nasosi sahabbai suna cewa baya wuce aya goma wajen karantar da mu eh to amma irin wayannan ayoyi to sai muka ga in mun wuce aya goma ma mu dai mun wuce aya goma ne saboda haka muke a yanzu ba muna nufin cewa mu saba tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba muna son mu lazimci manhajinsa muna so ko mu tabbatu akan manhajin sa tsarin sa amma mun wuce ne saboda ayoyin sun zo da sauki amma kuma ba wai saukin mun gane mun yi aiki da su ba Allah ya yafe mana eh ba aiki sosai to sai dai karatun kawai ana ta yi wajen mun haɗu a can dai Allah sa mun yi sa'a insha Allah ta'ala to shine kawai za a ga mun wuce aya goma amma gaskiya da bai kamata mu rinka wuce aya goma a ko ina bane haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi to amma sai dai tsarin mu da gaggawan mu da rashin fahimtar alkur'ani din yayi yawa sosai gare mu da kuma rashin aiki da alkur'ani sai yan kalilan a cikin mu kuma sai yan lokuta da kadan kadan ake samun daman yi muna fata Allah ya yafe mana wallahu ta'ala ala
akwai masu neman alfahari kafin nan mutane zuwa ga masu rubuta tambayoyi akwai wanda an amsa tambaya a wasu wajen tafsiri sai su kawo shi na ma an amsa akwai tambaya da shek professor sa'adu bakari amsa jiya a abuja